إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واعلموا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أيها الأحبة في الله إن من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه الطهارة فإنها مفتاح الصلاة والصلاة عماد الدين وقد أكمل الله لنا ديننا وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء والتيمم بيانا شافيا فلا يجوز للمسلم أن يقدم على سنة نبيه عادة أو تقليدا أو قولا لا يقوم عليه دليل ومن الأخطاء التي انتشرت بين بعض الناس أيها الأحبة في الله أولا ترك غسل اليدين عند القيام من نوم الليل قبل إدخالهما في الإناء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده فهذه سنة ثابتة ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها وألا يتهاون بها لأنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا اعتقاد لزوم دخول الخلاء عند خروج عند خروج عند خروج عند الخروج الريح اعتقاد لزوم دخول الخلاء عند خروج الريح يظن بعض الناس أنه إذا خرجت منه الريح وجب عليه أن يدخل الحمام ويغسل فرجه وهذا لا أصل له في الشرع فإن خروج الريح ناقد للوضوء ولكنه لا يوجب استنجاء ولا غسل الفرج بل يكفي الوضوء فقط لأن الاستنجاء إنما شرع من البول والغائط ثالثا ترك الوضوء بعد أكل لحوم الإبل مع أن السنة الصحيحة دلت على وجوب الوضوء منها فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أأتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أأتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فالواجب على المسلم أيها الأحبة في الله أن يقدم السنة على العادات والأقوال وأن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الخير كله في اتباعه رابعا الاعتقاد أن إصابة النجاسة للبدن أو الثوب تنقض الوضوء يقع بعض الناس في في الخطأ فإذا أصاب فإذا أصابت ثوبه أو بدنه نجاسة ظن أن وضوءه قد انتقض فيعيد الوضوء وهذا ليس عليه دليل فإن النجاسة شيء والحدث شيء آخر فإذا أصابت المسلم نجاسة وجب عليه إزالتها وغسل موضعها ولا يلزمه ولا يلزمه إعادة الوضوء ما لم يقع منه ناقض من نواقض الوضوء خامسا أيها الأحبة في الله الاعتقاد أن مجرد مس المرأة ينقض الوضوء وهذه مسألة من مسائل الخلاف المعروفة بين أهل العلم وقد ذهب جمع من العلماء إلى أن مجرد المس لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من الإنسان شيء ويستدلون بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولم ينقل أنه توضأ بعد ذلك إذا فينبغي للمسلم أن يعرف أن هذه مسألة اجتهادية وأن يحرص على اتباع ما يقوم عليه الدليل مع احترام أهل العلم وعدم الطعن في المخالف سادسا أيها الأحبة في الله اعتقاد بعض الناس أن السنة في التيمم أن يضرب الأرض ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين والذي ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بضربة واحدة كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا فضرب الأرض بكفيه ضربة واحدة ثم مسح بهما وجهه وكفيه فالواجب على المسلم أن يقف عند السنة ولا يزيد في العبادات شيئا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سابعا أيها الأحبة في الله الظن أن التيمم لا يبيح إلا صلاة واحدة يعتقد بعض الناس أنه إذا تيمم لصلاة الفرض لم يج لم يجوز له أن يصلي بذلك التيمم بذلك التيمم غيرها وهذا غير صحيح على الراجح من أقوال أهل من أقوال أهل العلم فمن تيمم لعذر شرعي بقي على طهارته فيصلي بتيممه ما شاء من الفرض والنوافل حتى يجد الماء أو يزول العذر أو ينتقض وضوءه بناقد من نواقض الطهارة فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن العلم قبل العمل وأن من أراد النجاة فليلزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ففيهما الهدى ففيهما الهدى والنور والسلامة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على man la nabiyya ba'da bayan haka yan uwa masu girma ga kaɗan daga cikin abin da ya gabata na fassarar na fassarar hudubar da muka gabatar da yaren larabci yanzu yanzu nan bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da yabo a gare sa jinjina masa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu daga sharrin kawunan mu sannan kuma ya kare mu daga aikata ayyuka waɗanda suke munana duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shi to babu wanda zai iya batar da shi haka zalika wanda Allah maɗaukakin sarki ya batar to babu wani wanda ya isa ya shiryar da shi bayan haka ina mai shaidawa lalle Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne ya cancanta a bauta masa da gaskiya shi kaɗansa ba shi da abokin tarayya sannan ina mai shaidawa lalle annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bawansa ne kuma manzonsa ne ya ku yan uwa musulmi ina yau kaina wasici da ku da jin tsoron Allah madaukakin sarki sannan bayan haka mu sani cewa lalle duk wani alkhairi ne wanda yake tattare da shari'a shine shari'ar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana da shi duk wata abin da ake kira shari'a matukar ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ba to wannan ba a ilga shi daga cikin shari'a wadda take mai kyau sannan kuma duk wani abu wanda yake sharri ne shine abin da aka kirkiro bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka sa shi cikin addini domin addini ya zamanto cikakke tun lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake raye a ban kasa Allah madaukakin sarki ya cika addininsa saboda haka addini baya da buƙatar wai sai an ƙara mishi wasu abubuwa Allah madaukakin sarki ya tsare mu da irin wa'annan abubuwa ya koyan uwa musulmi mu sani cewa yana daga cikin mafi girman abin da ya shahi ibada da ake ma'alla maɗaukakin sarki wanda bawa yake kusanta ubangijinsa da shi shine abin da ya shahi tsarki domin duk wata ibada da zaka ji an ce za a yi ta to zaka ji an ce ba ta inganta sai da mi sai ka yi tsarki musamman ibada wadda uh, yau da gobe ake yawan aikata ta ita ce sallah zaka ga wannan sallah matukar tsarkinka bai cika ba to ba za ka samu wannan sallah ba to wannan shine daga ciki sannan kuma shi wannan tsarkin shine mabudin sallah sannan kuma ita kuma sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ita sallah ita ce abin da ya shahi gimshiki na addini sannan Allah madaukakin sarki ya cika mana addinin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana siffofi ko yanda ake yin arwalla da yanda kuma ake yin taimama yayi mana bayani bayani wanda yake a fili ingantacce saboda haka dan adam baya da bukatar wai sai ya ƙara wasu abubuwa a cikin irin wannan ayyuka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rugai da ya ambata komi kuma yayi bayanin shi bayani mai kyau to ya koyan uwa musulmi daga cikin kurakurai da ya wajaba da ya yadu a cikin mutane wanda mutane suke yawan aikatawa musamman a bangaren da ya shahi arwalla shine abu na harko shine barin wanke hannu a yayin da mutum ya tashi daga barcin da ya yi da daddare ko kuma wani abu makamanci haka ba ma dole sai barcin dare ba ya zo a hadithi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsawatarwa game da cewa kada mutum ya sanya hannun shi a cikin ruwa ya durmiyar da hannun shi cikin ruwa bayan ya tashi daga kwana ba tare da ya wanke wannan hannun nashi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inna ahadakum domin lalle ɗayan ku la yadri aina batat yadahu bai san inda hannun shi ya kwana a lokacin da yake barci ba bai san ina da ina hannun shi ya taba ba bai san dami dami ya zo ya hau ciki saman wannan hannun nashi ba shi dai yana kwana to saboda haka sunna ta karantar mana yayin da ka tashi daga barci kafin ka yi komi ya kamata ka wanke hannunka a nan an yi magana akan kada mutum ya sanya hannun shi cikin makayi saboda a lokacinsu babu buta da ake arwalla da ita lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana arwalla ne da wani abu kaman mu kwatanta shi kaman misali ƙwarya haka wanda abu ɗaya yake dole in zaka yi arwalla sai ka sanya hannunka ciki to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana da zaka karkatar da wannan abin ka wanke hannayenka sannan sai ka sanya hannunka ciki wannan kuma yana nuna maka cewa addinin musulunci addini ne na tsafta domin wannan ana tsaftace ka ne daga kada ka sanya ruwan nan ya zamanto ya lalace bai zamanto a tahir ba ruwa wanda yake tsarkakakke ya zamanto ruwa wanda yake baya da tsarki to kaga baya halatta kai arwalla da shi sannan kuma ana so kuma a daidai lokacin da ake so a nuna maka cewa kada ka ci wani abu ba tare da ka wanke hannunka bayan tashi da kwana saboda baka san menene ya taba hannunka ba zaka iya kamuwa da wani ciwo Allah madaukin sarki ya kare mu abu na biyu daga cikin kurakuran da ya zamanto ya yadu a cikin mutane a yanzu shine mutane a yau wasu daga ciki sun kudurta cewa a duk lokacin da iska ta fita daga jikinsu wai ya waje ba mutum sai ya shiga cikin dushi ya yi tsarki a'a wannan fitar iska baya daga cikin abubuwan da suke sawa dole sai ka tsaye ka yi tsarki shi kawai abin da yake da bukata shine ka je ka sake arwalla baya da bukatar wai sai ka shiga dushi ka ce kayi tsarki saboda zaka ga mutane wasu daga ciki idan wannan abin ya same su sai su ce dole sun dora ma kansu sai sun shiga cikin dushi sun yi abin da ya shahi tsarki sannan su yi to su ce su sake arwalla to wannan baya daga cikin abin da ya shahi karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya daga cikin nauyin da mutane suka dora ma kansu abu ne mai kyau amma matukar ba wai bukatuwar zuwa cikin dush in ta kama ka ba to ka sani baka da wani bukatuwa zuwa ga ka sake wannan tsarki kawai abin da yake akan ka shine ka sheka arwalla domin shi tsarki na abin da ya shahi alistinsha kadai abubuwan da suke sawa a yi shi shine abin da ya shahi bawali da kuma abin da ya shahi fitar bayan gari ko kuma fitar maziyi ko na abu makamancin haka matukar ba wa'innan ne ba kawai iska ce ta huta daga jikinka to kawai abin da yake akan ka shine zaka sheka yi zaka sheka yi arwalla ba tare da ka sake yin tsarki ba abu na gaba daga cikin kurakuran da ya zamanto ya yadu a cikin mutane a yau ya koyan uwa musulmi shine barin arwalla barin mutane su yin arwalla a yayin da suka ci naman raƙumi domin za ka mutane a yanzu wasu ba su makula da su tambayi cewa wani irin nama ne za su ci domin ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka ci naman raƙumi to arwalla dole sai ka sake ta kafin ka je kai sallah kada ka ruɗi kanka cewa a'a ai baka yi iska ba a'a ai wani abu bai same ka ba a'a da dai zaran ka ci naman raƙumi to abin da ya karantar da musunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mutum ya je ya yi arwalla sannan ya tai zuwa ga wata sallah ko wata ibada kamar yanda Imam Muslim ya fitar da shi ya fitar da hadisi a cikin littafin sa cewa hadisi ne wanda daga Jabir dan Samura yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani namiji ya je ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah a atawadda'u shin zan yi alwala min luhumil ghanami idan na ci nama na waɗanda suke dabbobi na gida abin da ya shahi kananan dabbobi timkiya akuya ko rago ko saniya in na ci wannan naman shin zan tahi in yi arwalla ne in sake arwalla kafin in yi sallah wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi in shi ita fatawadda in ka ga dama ka yi arwalla wa in shi ita in kuma ka ga dama kakka kakka yi arwalla in ka ga dama ka je ka yi in kuma ka ga dama ba sai ka yi arwalla ba me yake nuna mana wannan shine idan an ci wannan namun naman wannan baya da bukatar wai ka je ka sake arwalla arwallar ka tana nan amma sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin a atawaddau min luhumil ibil shin zan sake arwalla to idan na ci naman rakumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi na'am yace zaka je ka sake arwalla domin duk wanda ya ci naman rakumi to arwallar shi ta warware sai ya je ya sake arwalla koda ko wani abu na wa'inda suke abin da ya shahi na al'ada da yake fita daga jikin mutane bai fita daga jikin shi ba to wajibi ne ya je ya sake arwalla ya koyan uwa musulmi abu na gaba daga cikin kurakuran da ya zamanto ya yadu a cikin mutane a yanzu shine tunanin da mutane suke yi akan cewa idan wata najasa ta taba su ko ta taba jikinsu za su je su ce su sake arwalla kaga wannan ma kuskure ne domin akwai waɗanda suke da wannan zaton cewa in najasa ta taba jikinka ko ta taba tufafinka wai sai ka sake arwalla a'a domin ko da baka she ko ina ba idan ka dauki cikin littafin akhdari zaka ga ai yayi bayani akan abin da ya shahi tsarki tunda yazo babi akan tsarki sai ya nuna cewa shi tsarki kala biyu ne akwai tsarkin da zaka yi shi ne saboda abin da ya fita daga jikinka daga hanyoyi guda biyu da suka abubuwan da suka saba fita na al'ada a jikin mutum yace sannan kuma akwai tsarkin da shi kuma zai same ka ne yace taharatu hadathin wa taharatu khabathin shi taharatu hadathin shine tsarkin da in kai bawali ko kuma bayan gari ko wani abu makamancin haka tsarkin da abin da ya shahi dattin daga shikinka ne ya fita wannan shi dole sai ka je kayi mi kayi arwalla ka je kayi tsarki sannan kayi arwalla amma matukar taharatu khabathin ne shi kuma taharatu khabathin shine wata datti dauda ta same ka ta taba jikinka ko ta taba tufafinka idan ya same ka to ba sai ka je kayi arwalla ba kawai wajen da wannan daudar ta taba kazamtan nan ta taba nan ne zaka wanke shikenan ba tare da ka saki arwalla ba domin arwallar ka tana nan wajen da wannan dattin ya taba shi kadai ne yake akan ka kashe ka yi kashe ka gusar da shi ka wanke shi sannan sai ka tayi ka yi ka tayi zuwa sallah ai da wannan dalili ne aka ce kada ka yi sallah a wajen da ada koyar najasa a wajen saboda wajen da ada koyar najasa a wajen menene waje ne wanda yake baya da tsarki bai kamata kai sallah a wajen ba to haka idan abu ya taba jikinka to baka da bukatar wai sai ka je ka sake arwallah kamar yadda zaka samu wasu daga cikin mutane suna yi bal kawai kadai abin da yake akan mutum shine mutum ya je ya wanke wannan wajen sai dai idan wannan abin da ya same shi kuma misali wannan dattin da ya taba ka sai zamanto ka rasa inda yake ka je wucewa ne sai wani mai mota ko wani mai moto ya taka ruwa sai ya watsun maka misali da ya watsun maka to kuma wannan ruwan sai ya zamanto ruwa ne wanda yake na najasa to sai ka rasa bambance a jikin tufafinka da ina da ina ne ya taba ballanta naka wanke shi kuma sallah bayyayuwa ka yi sallah dole sai ka zamanto tufafinka yana da tsarki to anan kawai abin da yake akan ka shine ka je ka cire wannan tufafin ka sanya wani ba sai ka sake arwalla ba domin baya da alaka da karewa arwallarka shi yana da alaka ne da tufafinka domin a lokacin da ka zo sallah dole sai ka samu tsarki na jiki sannan kuma sai an samu tsarki na wajen da za ka yi sallah sannan kuma sai an samu tsarki na tufafinka to anan tufafinka ne ya zama to baya da tsarki idan ka cire shi ka ɗauko tufafi mai tsarki arwallan nan taka dai tana nan babu inda ta ce ya koyan uwa musulmi abu na gaba daga cikin abubuwan da ko kurakuran da suka zama to sun yaɗu wanda ya kamata mu gyara shine akwai wa'inda suna tunani ko wasu suna kudurta cewa duk lokacin da zai zamanto namiji ya taba mace ko mace ta taba namiji dole sai ya je ya sake arwalla duk da wannan magana magana ce da ya zamanto an samu sabani tsakanin malamai wajen abin da ya shahi bayani akan irin wannan sai dai Allahumma illa magana wadda tafi inganci kamar yadda Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya kawo bayani ya kasa wannan maganganun malamai guda uku magana ta farko yake cewa akwai wanda suka ce kawai wannan taba mace da kai to dole sai ka sake wanka ina ga ya tafi akan cewa kamar yadda imam abu hanifa ya tafi akai abu ya kawo magana ta biyu yake cewa kuma shine wannan taba jikin da kai na mace ko mace ta taba namiji ba shine ke nuna cewa sai ka yi mi ba sai ka sake arwalla sai idan wani abu ya faru bayan wannan taba jikin da kai kamar yadda ya kawo magana ce wadda imam malik yake akai da kuma wasunsu sannan magana ta uku yake cewa ai taba mace baya ma warware arwalla kamar yadda ya kawo magana ce wadda take ina ga ta mazhaba ta shafi'iyya to wannan a takaice sai ya kasa gida uku amma magana wadda tafi inganci daga ciki shine magana ta biyu wanda mu a irin yankunan mu nan dama akan wannan mazhaba ta Imam Malik muke akai wannan magana ta malikiya wannan ita ce wadda tafi rinjaye kamar yadda malumai suka tafi akai cewa a lokacin da namiji zai taba mace ko mace ta taba namiji matukar bayan ya taba jikin macen nan wani abu ya biyo baya misali wani abu ya fita daga jikin shi na idan an taba mace wani abin da zai fita to wannan dole sai ka yi sai ka je ka sake arwalla in kuma babban abin da ya shahi najasa ne ya fita daga jikin mutum maniyi to shi wannan dole sai yayi wanka ma kafin ya yi kafin ya sake arwalla to wannan yake nuna ashe idan mutum ya taba jikin mace namiji ko mace ta taba jikin namiji to ba shine yake nuna cewa kawai kashe ka sake a ruwan ba a'a sai idan wani abu ya fito baya kamar yadda ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbatar wasu daga cikin matan shi ko kuma kamar yadda hadisi ya zo akan cewa yana sumbatar Aisha radiyallahu anha sannan sai ya tafi yayi sallah ba tare da ya sake a ruwan ba kaga abin dubawa anan shine menene yayin da namiji yayi wannan to in wani abu ya fita daga jikin shi to wannan ya zamanto ya waje ba akan shi ya sake arwalla amma in babu abin da ya fita a gare shi ba sai ya sake arwalla ba kamar yadda wannan shine mazhaba ta jumhur shi yasa zaka ga malaman malikiya a cikin littattafan su zaka ga idan ka zo cikin littafin akhdari shi bai fadada bayani akai ba amma idan ka dauki iziya zaka shi ya fadada bayani yake cewa ai wannan taba jikin mace nau'uka ne yace zaka iya taba ta da niyyar ka ji dadi to ya ce idan da wannan niyyar ka taɓa ta kuma ka ji wannan daɗin za ka sake arwalla ya ce amma idan da niyyar za ka taɓa mace ka ji daɗi ka taɓa kuma amma ba ka samu wannan jin daɗin ba ya ce a nan ma dai sai ka sake arwalla ya ce idan kuma ba da niyyar ka taɓa ta don ka ji daɗi ba kawai ka taɓa jikinsa misali a titi ko kuma taksi ko na abu makamancin haka to bayan ka taɓa jikin macen kuma sai ka ji daɗin wannan to sai ya ce dole sai ka sake arwalla amma idan baka da niyyar ka taba ta ma sannan kuma baka da niyyar ka ji daɗi kuma baka ji daɗin ba yace wannan kuma arwallar ka tana nan ba tare da kayi ba ka sake ta shi yasa zaka samu malamai suna yawan bayani game da abin da ya shahi tsarki ba dan komi ba saboda muhimmancin da tsarki yake da domin sai ya tabbata ne sai tsarki ya inganta sannan duk wata ibada da take biyowa baya za ta yi za ta inganta to sai dai anan idan aka ce an samu saɓani a wajen malamai kuma sai kake ga cewa wannan ra'ayi na malamai ne su ne waɗanda suke akan daidai suka tafi akan abin da ya dace ma shari'a akan abin da ya dace ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zaka karɓi wannan ba tare da ka zargi wa incan ba wanda saɓanin ra'ayi yake a gare ku domin addinin musulunci bai koyar da cin mutuncin juna ba mas'ala ce wadda take ta abin da ya shahi ijtihadi matukar ba nassi ne ya zo karra akan cewa ku yi kaza ko ku yi kaza ba to duk wanda ya ijtihadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana in kai ijtihadi ka dace ma abin da yake na shari'a to menene zaka samu lada biyu ladan ijtihadin ka da kuma ladan dace ma shari'ar Allah madaukakin sarki amma duk wanda ya ijtihadi ya zamanto bai dace ma sunna ba bai dace ma shari'a ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai samu lada guda ladan ijtihadi kokarin da yayi kaga a daidai wa'annan ko zaka samu malaman da cikin ɗaya biyu suke kaga ko babu wanda zaka mata ka zarga shi yasa addinin musulunci ya koyar da girmama juna bai koyar da cin mutuncin juna ba kawai don kuna da saɓanin ra'ayi abin a abin da yake ba aqida bane ba tare da wani dan uwanka ko wani abu makamancin haka Allah madaukin sarki ya kare mu ɗan uwa masu girma a gurguje abu na gaba daga cikin abin da ya shafi kurakuran da ya kamata mu gyara shine bayan arwalla idan ya zamanto dama za mu yi arwalla ko mu samu ruwan arwalla ba musulunci ya shar'anta mana da mu yi taimama da mu yi taimama to a wajen taimama akwai kurakuran da wasu daga cikin mutane suke yi abu na farko daga cikin kurakurai shine ana tunanin cewa ita wannan taimamar ba ta inganta dole dole ne sai an yi bugi ƙasa sau biyu ma'ana sai an bugi ƙasa domin a shafi huska sannan kuma a sake bugun ƙasa domin a shafi hannu wannan kuskure ne da da yawa daga cikin mutane suka afku akan shi wanda bai tabbata daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da yazo daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ita taimama gabaki ɗayanta ana yi ne da abin da ya shahi bugun ƙasa guda kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga ma Ammar dan Yasir yake ga manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga ma Ammar cewa ya ishe ka kawai kai haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bugi ƙasa da hannayen shi tafukan hannayen shi guda biyu sannan sai ya kakkabe sai ya shafi huskar sa sannan kuma ya shafi hannayensa wannan shikenan taimama sannan hannaye kuma ana shafa ne daidai nan kamar yadda iya daga cikin kuskuren da kuma wasu suna yi suna shafa ne hannan a'a ana shafan hannaye bakin kawai nan ne yayin da ka tashi taimama kawai za ka shafi huskarka sannan kuma ka shafi hannayenka daidai nan ba tare da ka yi bugun ƙasa sau biyu ba wannan shine abin da sunna ya takarantar kenan to shi yasa wajibi ne akan musulmi kenan yayi biyayya gani ga abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duk wani abu wanda yake na ra'ayin shi ne ko kuma wani abu wanda yake na abin da ya shahi son zuciyar shi ne ko kuma wani abu na al'ada wanda ya saba ma addini matukar an ce nassi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan aikata abu kaza to duk wani abu wanda yake ra'ayi ne naka ko wani abu wanda yake al'adar garin ku ce ko al'adar ƙasar ku ce sai an yi kaza to wannan abin da yake akan ka shine ka bar shi kashe zuwa ga bin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar domin anan ne tsira take saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai Allah ya aiko shi ne dan yayi dan ya koya mana ibada ya koya mana addini abu na gaba ya koyan uwa musulmi daga cikin abubuwa kurakuran da ya kamata mu gyara bangaren abin da ya shahi taimama shine da yawa daga cikin mutane ana tunanin cewa idan kai taimama domin kai sallar juma'an nan misali to matukar wani abu na wanda yake warware arwalla bai fita daga jikinka ba har lokacin la'asar ya zo to ana ga cewa wai ba za ka iya yin sallar la'asar ba sai ka sake wata taimawa ko wani abu makamanci haka wannan kuskure in abin da ya shahi yayin da mutum ya yi arwalla sallar magriba sai ya zamanto yana zaune babu abin da ya karya mishi arwalla har lokacin isha'i yayi zai tashi ya sallar isha'in shi ba tare da ya ji ya sake arwalla ba to haka duk wanda ya yi taimama domin ita taimama badali ne na arwalla duk wani abin da za ka yi da arwalla to za ka yi shi da taimama domin dama uzuri ne ya sanya aka ce maka ka yi taimamar ba wai wani abu ne daban ba a'a ita wannan taimamar hukuncin da duk arwalla take ɗauka na wajen inganci na wajen hana kaza na wajen halatta a yi kaza to wannan taimamar ita ma tana ɗauka duk wani hukunci da arwalla take ɗauka na cewa idan abu kaza ya same ka arwalla ta warware to duk abin da ya same ka bayan taimamar nan shi ma wannan taimamar ta warware sai ka sake wata sai dai Allahumma illa abu guda ita taimama dama ana yin ta ne a cikin uzuri daga cikin uzuri shine rishin ruwa to yayin da kai taimama sai ya zamanto kuma kahin wata sallar ta zo taimamar ta ka bata warware ba amma sai ka samu ruwa to anan dole ka yi dole ka yi arwalla ba za ka ce ka bar taimamaka haka nan ba saboda dama rishin ruwa ne sai ya halatta maka ka yi taimamar to yanzu an samu ruwa kenan uzuri ya gushe to shi yasa ya koyan uwa musulmi ya kamata a ringa bibiyar abin da addinin musulunci ya zo da shi domin a nan ne tsiya take a nan kuma haske yake na shari'a a nan kuma abin da ya shayi kwanciyar hankali da nutsuwa yake domin duk wanda zai yi abu da ilimi abin da ya shahi ibada ne to wallahi zaka ga hankalin shi a kwance yake amma duk wani wanda zai yi abu wanda ba da ilimi ba kawai al'adar garinsu ne ko wani abu makamanci haka zaka ga bai samun nutsuwa zan ba da misali game da mas'alar ganin wata yayin da ya zamanto an ga wata an ce an ga wata musamman inda ake ta kai ruwa rana shine watan azumi yayin da aka zo aka ce an ga wata watan azumi ya kama yau misali za a tashi da azumi gobe sai mutum ya ce a'a shi bai yarda ba saboda shi bai gani ba sai banda gobe zai tashi da azumi yanzu sai ya zamanto kuma an yi kwana 29 sai a ga wata na shawwal da an ga wata na shawwal za a yi za a aje azumi za a yi sallah amma shi ba zai samu kwanciyar hankali ba me yasa saboda shi zai ilga cewa yayi azumi ne 28 saboda haka za ka ga yana ƙoƙarin ba zai zamanto yana farin ciki a cikin mutane ba ko kuma yana ɓoye cewa yana azumi to kaga shi yasa duk wani abu idan aka ce maka za ka yi ne saboda ka karanta ko kuma nassi ne ya zo daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ka aikata shi za ka samu hankalinka yana kwance baka da wani tashin hankali sabanin kuma wanda zai bar karantarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya je zuwa ga san ran shi ko kuma zuwa ga abin da wani ya dora shi wanda yake ba daidai ba to ya koyan uwa musulmi mu sani cewa ita wannan taimama kamar yadda na ambata cewa duk wani abin da zai warware ta shine abin da yake warware arwalla duk abin da yake warware arwalla shine zai warware ta to wannan shine ka'ida da zaka dora ma kanka matukar ka samu kanka a halin taimama to zaka iya hada sallah biyu da taimama guda ba wanda ya hana ka matukar wannan taimamar ba a samu wani abu tsakanin wannan sallolin guda biyu da ya fita daga jikinka ko wani abu makamancin haka ba domin ita abin da ya shahi taimama abubuwan da suke warware ta abin da zaka kara kamar yadda na ambata shine samuwar ruwa idan ka samu ruwa ko kuma uzurin da ka same shi da kake kan shi shine ya gushe kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin alkur'ani ya kawo uzurin da za su iya hana mutum ya taba ruwa daga ciki akwai rashin lafiya to sai ya zamanto rashin lafiyan nan sai ya zamanto sanyi ne misali ana lokacin sanyi ba ka iya taba ruwa saboda in ka taba wannan ruwan rashin lafiyar da kake za ta tashi to sai ya zamanto kuma an samu abin da za a dafa ruwa kaga kenan kai yanzu wannan uzurin naka ya gushe to shi yasa zaka ga irin wa'annan abubuwan kadai ne idan suka faru zai zamanto bai halatta ka hada abin da ya shahi sallah guda biyu da taimama guda amma idan ka dibi cikin wasu malamai zaka musamman ina ga malikiya sun tafi akan cewa musamman wasu daga ciki ba zaka ce duka ba kan cewa idan kai taimama ta sallar farilla to in zaka sake wata sallar farilla dole sai kayi abin da ya shahi sai ka sake wata taimama ko kuma idan ka yi taimama suka ce domin sallar nafila to bai halatta ka yi sallar farilla da wannan taimamu ba to kaga wannan duka iya daga cikin kuskure da wasu daga cikin malamai suke fadawa kai ba wai dan busu sani ba sai saboda dama shi dan adam dole zaka same shi ne wataran zai dace wataran ba zai dace ba saboda dan adam masumi ne kowa yana kuskure kowa zai iya samun kanshi cikin kuskure banda annabawa da kuma waɗanda suke mala'ikun Allah madaukakin sarki duk da wasu daga cikin annabawan zaka ga Allah madaukakin sarki su ma zai iya jarraba su da yin wani abu na kuskure wanda zai zamanto Allah madaukakin sarki ya tunatar da su ko ya musu wa'azi akan abin da suka yi ba wai dan abin da ya shahi don Allah maɗaukin sarki ya nuna shi kaɗai ne ya buwaye kowa saboda abin da aka sani shine ‘yan adam kowa zai iya yin kuskure shi yasa za ka samu a cikin alkur'ani ma Allah maɗaukin sarki ya bayyana mana irin ɗan kuskuren da wasu daga cikin annabawa za su iya kan mushe ko ina mu ɗauki fiyayyen halittu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukin sarki ya tunatar da shi akan wasu abubuwa wanda kamar bai kamata a yi su ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan duk iya daga cikin raddi da yake nuna ma cewa mutanen da suke ikirarin akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan adam ne ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan adam ne kamar kowa amma wajen halitta saboda shi gangan jikin shi na dan adam ne amma yafi kowa daraja saboda shi mai falala ne yafi kowa alkhairi Allah madaukin sarki ya ba mu labari a cikin suratul tahrim harko ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik ya kai wannan annabi saboda menene kake haramta wa kanka abinda Allah madaukin sarki ya halatta maka dan neman yardan matanka kaga wannan yake nuna cewa ashe bai kamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka ba sannan kuma Allah madaukin sarki ya ambata mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin makafi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya fuska ya bar shi ya koma zuwa ga wa'inda suke mutane wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tunanin za su fi shi sai Allah madaukin sarki ya tunatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama to kaga wannan yake nuna cewa ashe wasu daga cikin annabawa Allah madaukin sarki yana iya jarabe su da su yi wani abu wanda zai zama tomi kuskure ne amma ba wai ko da yaushe ba annabawa abin da ya shahi shari'a zaka ga su kadai ne ba su iya yin su yi kuskure saboda duk abin da Allah ya gaya musu daidai za su isar da shi amma daga cikin malamai za a iya samun wanda zai yi magana ya zamanto bai kai ga wata fahimta ba ko wani hadithi ko wata aya da ta yi bayani akan kazan nan ba daidai ne ba sannan shi kuma ya bayani akan kaza a takaice dai wanda yake nuna cewa idan kai taimama domin kai sallar nafila sai lokacin sallar farilla yayi zaka tashi matukar wannan taimama ba ta warware ba zaka tashi kai sallar ka babu abin da zai hana ka to ya koyan uwa musulmi mu sani cewa shi hu abin da ya shafi duk abin da zamu aikata ya kamata mu sani kafin aikata wannan abu domin Allah maɗaukin sarki ya umarce mu da haka Allah maɗaukin sarki yake cewa fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbi ka yi sani cewa lalle babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah maɗaukin sarki ma'ana sai ka san Allah sannan wastaghfir li dhanbik sai aiki ya biyo baya shi yasa al-Imam Bukhari da yazo babi a cikin littafin sa sai babi akan cewa al-babul ilmi qabla al-qawli wal amal yace babi ne da yake nuni akan cewa sai ka san abu sannan sai ka zo ka faɗa ko kuma ka yi aiki da shi shi yasa baya halatta a gare mu mu je mu aikata kawai abu sai bayan mun aikata sannan kuma mu damu malamai assalamu alaikum malam wani da Allah kaza ne me hukuncin kaza a'a ka bar abin da ya dace domin abin da ya zo a addinin musulunci shine ka je ka san abu kafin ma ka je zuwa gare shi wannan shine abin da ya dace a gare mu sannan kuma idan mun sani sannan kuma mu yi kokarin yin aiki domin bayan ka san abu kuma wajibi ne akan ka kai aiki da shi domin Allah madaukakin sa Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada azaba wanda take mai tsanani akan mutumin da ya san abu kuma bai yi aiki da shi ba wajibi ne akan ka je ka san abu sannan kuma a duk lokacin da ka san wannan abin to ya zama wajibi a kan ka yanzu sai ka yi aiki da wannan abin matukar ba ka yi shi ba kuma Allah maɗaukakin sarki zai tambaye ka a ranar tashin alkiyama sannan kuma wajibi ne gubi sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu wanda ba sunna bane ba ba karantarwa ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma da sunan addini to wajibi ne mu bar shi domin iya daga cikin samun tsirarka da samun kwanciyar hankalinka a duniya da lahira shine ka bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ka bar duk wani abu wanda sabanin haka kenan Allah madaukakin sarki ya taimake mu a takaice ya koyan uwa musulmi wayannan sune abubuwan da na dan tsakuro game da abin da ya shahi kurakuran da suka zamanto sun yadu a cikin mutane game da abin da ya shahi arwalla da kuma abin da ya shahi taimama muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kiyaye su ya ba mu ikon gyarawa Allahumma